Production process. لك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يهتدي لنا بهذا المعذر وقاعد في دين برسم تأتي لنا بالظفر أتكلم maganar sujadar Qur'ani da muka yi to mutum ya iya in ya yi sujada ya yi addu'a a ciki ya iya roƙon wani abu a cikin sujadar tasa to wannan kenan sai zancen sujadar sallah sujudar sahau sujadar rakkanuwa ita ma ɗan adam halittarsa ne ya rakkana ga wani abu ko ya ƙari ko ya ragi ko ya rikice ya rasa wanne yake kai ko ya yi biyun ma duk da baki ɗaya to sai shari'a ta ajiye mana duk in kai wannan sai ka ƙare wa Allah ba dai kiran kuma daga iblis ne ko daga halin ɗan adam kamar da manzana ya faɗa daga iblis ne ko daga halin harka kan ma da ba iblis a kansu kuma yi daga ikon Allah tunda suna cikin wannan riga ta ɗan adam ko don su koya mana to iblis ya yi ma rafkanuwa iblis ya sa ka rafkana a sallah don sallah ta fashi sai shari'a ta ƙara bashi haushi to ƙara wata sallah dama dai ka a yi ne ba to ƙara wata to ƙara wata sujada ya shi da ya ji kunya to akwai sai wannan sujadar ban magana a kanta ba sujadodi yadda alheri ne kwarai da gaske a rawaito jikin mahaddaci ba zai lalace jikin annabawa ba zai lalace ba a kabari ko shekara duk nawa suka yi sai dai ya bushe wani ma an kan buɗe shi a gan shi yana nan tanyan su yadda ya rasu yanzu shahidai haka malamai na Allah haka arifai haka ma'addatan Qur'ani haka da kuma wanda ya yawaita wa Allah sujada mai sujada sun ma Allah ta samu ina da jin aikin su kenan da aikin su kenan akwai fa'idodi a cikin yin sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala sai kankan da bayan Allah suka dan adam yana da wani kankan da kai da yake wa manyansa da yake wa shugabanninsa sujada wannan ma tana nan yana nan malamai sun halatta ni halalle abinda suna da ana girmama shugaban kullum ku da shi duk dai wata girmama da za a dinga yi gani ba wata wanda za a ce a sa goshi da hanci sa goshi da hanci shi ne ibada kuma ya suna da su biyu goshi da hanci a da an tsuguna ko dan an wannan kwanciya da wa'yansu ɗabi'u suke yi dogale da suke wannan duk ba bauta ba ne wannan girmama abu ne masu girma suna da ana girmama su duk gaba ɗaya to sai kuma wani abu da larabawan suke yi kuma a bayan allah sun za ga suna yi wai ɗan adam a jikinsa goshi da hanci dai an bar wa allah amma ɗan adam a jikinsa kuncin nan nasa yana ji da za ga an ɗaga kunci wala su sa'ir kaddaka linnas kaka dinga daga mutane kuncin to wannan kuncin da shi ake girman kai shi ake daga mutane to sai ga wayan sun gogawa shugaban su ci ko a kafansa ko a inda ya taka wannan ma ba shirka ba wannan ma al'ada da ba ko a tsero haji ina goga kunci na ina gowa kuncina ko a ce hudai da ina goga ɗan kuncina shi ba dan an yi wannan ba shirka ba ne da an goga shi a kasko kaza kaza wai ka da ni ƙarshen dai kaskanta kenan ni ba kowa ba ne a gaban sa ko kaza kaza wannan kuma shi ne masu ma'aikata alama shi goshi da hanci goshi da kallon hudun jami'i goshi da hanci yana daga jadar rantsarwa sujadun rantsarwa sujadu ne guda biyu ake yi da Allahu akbar ka sujada da Allahu akbar ka dago da Allahu akbar ka sujada da Allahu akbar ka dago sannan ka yi wata tahiyya din sannan ka ce assalamu alaikum to in su malaman sun tafi idan kabli ce to ba kai wata tahiyya ba suka kai wata ko baka fita daga sallama ba wani su wani da muka yi amma idan ba a ji dama ka ce assalamu alaikum sai ka ƙara wata tahiyya kuma ka ƙara wata sallama ne duk da baki ɗaya to ita ce wannan gajeren kalwa ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rafkanuwa a sallah sallallahu alaihi wa sallama wannan ba komai ba ne al'ada ce ta ɗan adam kuma da bai yi ba ya za a yi mu koya sallallahu alaihi da bai yi ba ya za a yi mu koya to don haka Allah ya sa ya yi wanda yana karatu ya je wani wanda ya ce annabi ya rafkanuwa ya wulakanta annabi ba haka ba ne wajen wulakanta yana da an san inda ake faɗa amma wajen abu tabbatacce bare ma an rawaito shi ingantacce da kaza su ba ka da shiga a wannan ba ka da shiga a wannan sai dai ka bambance su ha irin naka ba irin naka ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito ya yi rakarwa a sallah وصح عنه انه قال يا ان انت دغريش يا انما انا بشر انت كما تلقون fa'iza na fitu a zakiru ne, ni ɗan adam ne cikin halayen na adam irin na al'ada ina cin abinci ina kaza kaza kaza wannan da Allah ma na kalla da Allahu rasula ko malaika ne na adam ba da adam ne irin amma wannan ya samu shi irin mu ne ko mulakanta shi ko ba kaza kaza duk ba haka bane kanka ka san wannan da adam ne kuma dan adam ne irin ka fito da ruwa ta tsakanin yan yatsunka ko wanda za a kurkure baki ne da shi ma ile ba ruwan ciwo ba ruwan ciwo ba fito da ruwa amma shi a shayar da mutane kaza dubunnai nawa wannan ya fi an yi an yi ba ɗaya ba biyu ba to dan ya koya mana ina yin mantuwa ina yin rafkanuwa a cikin sallah ko a cikin to in nayi mu gyara mu dan ya nuna in wani yayi ga yadda za a yi wani ya kan karatu karatu ya rike a yi masa fatari a kayan masa sallallahu alaihi wasallam wani zo ga shi a wanda masa ruwa da zamu zo da shi to wannan kenan Allah ya manzo Allah ya shar'anta al'ummarsa a cikin wannan hukuncen hukunce kamar yadda za su zo akwai sujada qabliya sigadoji guda biyu da za ka yi kafin sallama na idan abin da ya faru ya taso kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce daga hadisi ibn al-khudri Allah ya kare ta a gare shi ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ya shakka a zuhur fi salati idan da yake yin kokonto a cikin sallar sa falan ya je ya sani ba kam salla nawa ya sallata talatin aw arba'a uku ya ko hudu biyu ko uku ɗaya ko biyu amma gani da an fi a sa uku da hudun nan an fi rikici a cikin sa to uku ya ko hudu to bal ya tsara a shakka ya jefar da kokonta akwai hadisin da ya ba nan wajen ya ɗau ƙaramin adadi ya ɗau ƙaramin adadi uku ne ko ya ce uku ne ya tashi ya ci ko ɗaya ko biyar ce ba komai sai ya siyada ƙaramin zai sujada a nan to in kuma dai kai ina da san dai hudu ce to ina da to hudu ce dai to shi kenan to ko ya hudu ya tabbata aka hudu da ba ya yi wannan kokon nan ba to ya yi sujada a kabbi ya hayyar ya yi sujada a kabbi sai dai in kokon to ya ya aure shi ya aure shi ta kuma shi a siyasa to shi ke wannan kuma ya zama abu ne daga shedan kuma kai ya damu da wannan ba komai a kan sai ya ci gaba da to ya jefar da abin da ya kokwanto a ciki ya tsaya alamar sai kana abin da ya sakantance yanzu uku ne uku nan da jam jam na yi ta to ya tsaya a sun mai yanzu da sani da sai sannan ya yi dada jana guda biyu tsalla an yi sallama tun da ba ni ya sallama kuma ya zo wannan kabli kenan haka kuma ba a ji in mutum ya ƙara mutum ya ƙara ƙara raka'a ko ƙara sujada ko abubuwa ne da duk tsari ne wannan zai zo kuma ya sujada ba ko ya sallama kafin a cikin sallah raka'a biyu na karyar nan ta biyu da ta wuce ce ce assalamu alaikum a ne suna a ce to ya tashi su ko biyu sai ya sallama sai ya sujada ba a yi to shi ma wannan ya zo saboda hadisin zuriya dai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imma la asar imma azhar sallallahu alaihi wasallama sai ya sallama har kuma ya tashi ya yi wani abu har irin dan zura da gudu an iya ta sallah kafin da liman ya gama komai sun da mata an an tauye sallah an mai da sallah bi amma to ba manya sai na abubakar sai na umar suna zaune amma ba su cikin jikon jinin manzo Allah ba su magana ba wanzur ya gani shi ya tambaya ya rasulullahi ita sallar ta takaita ne an yanke ta ne ta zama biyu ko ko mantawa kai a ta ba a yanke ta ko manta ba to hadisi ya ci gaba da sai annabi ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne an ya ce rasulullahi ɗaya ya faru an yi wani abin da ya faɗa gaskiya ne gaskiya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dawo ya cika biyu ya sallama sannan ya shiga da ba aji ya shiga gudu guda biyu ba aji to wannan ya tabbata to jadin nan kusa kusa duk wata rafkanuwa a sallah idan ta gaji ce to shiga da ba aji ake mata in daɗa wani abu a daɗa sujada daɗa raka'a magana kamanta ai dai jaba a cikin sallar da gada a kai sallama kai masala to wannan jada ba a da ake mata bayan kai assalamu alaikum sai kai jada guda biyu Allahu akbar sabo Allahu akbar kuma kai sai ya kai sallama duk wata rafkanuwa a cikin sallah da ta rage wani abu da ta rage wani abu to jada ba a da ba a yi wa farilla jada in ka manta raka'a to ba da za ta tsaya ma matsayin ka sai ka yi ta amma ane ane wa dadin farilla jada ba a yi amma yanzu za ka ƙara wata raka'a ai har yanzu ya zama biyar kamar ka ƙara wata farilla ne amma da rauta ma ba da yanzu ba to shi ke nan a ɗan da za a yi tare da yanzu sai ke jada ba a yi amma ita jada ƙarfi in farilla ce ka manta to sai a yi sai ya kawo ta to duk wanda ya rage wani abu zai jira kafin sallama wannan kenan wanda ya rage ya daɗe a sallah ɗaya to zai sai ya jira ƙarfi yanzu ita ce take bayan ba a to sai ya ƙarfi ya daɗe ya rage wanda ya manta sujada to sujadan kenan yanzu ga kabli da ba a ji to wanda ya manta sujada ba a ji yana ba a ji ta hausarsa kawai yana cewa assalamu alaikum yana da niyyar yake ya manta to wannan duk lokacin da ya tuna sai ya alwala ya yi ko shekara na in ya tuna sai ya alwala ya yi amma wanda ya manta sujada ba a ji zai yi sujada ba a ji ta ai har kafin sallama ne sai manta yake assalamu alaikum wa rahmatullahi ko bai ya yi ke yanzu jada kamlita wanda ya manta ta ya yi sallama a yaɗa yanzu kuma ta zo wajen ba a yi su ba komai ya yi ta ta karbu in ya manta har ya tafi wani waje idan ɗan abin da ya manta abu ne mai ɗan kaɗan sami Allah wani kan hamida ko kafara ɗaya ba ta harama ba kaza ba komai sallar ta cika ba komai in ko abin da ya manta babban ne wanda suna ne da rato sai ya sai wata sallah wannan kenan kamar yadda muka faɗa idan mutum ya bar raka'a wannan farilla sai a tafiya da farilloli ba a yi masa sujada ko mutum ya bar sujada ba a yi masa sujada a tsaule a ce ta isa ko mutum ya bar karatun sallar tun sallolin hudu bai musu karatu ba yanzu ba wani zai a tsaya mara wannan ko ya bar karatun sallo na rakawoyi biyu rakawoyi biyu duk bai musu karatu ba ya manta yadda ake wa na ƙarshen nan suwa na biyu ne musu haka yanzu yana ba ta ɗaukar ma wannan ba amma in ya manta karatu ba fatiha ba in ya manta karatu sura a raka'a ɗaya banda ta asuba banda ta asuba ta asuba raka'a biyu ke kawai in ka manta karatu a raka'a ɗaya kamar ka manta abu da yawa amma in ya manta karatu a raka'a ɗaya mai hudu ce ko mai uku ce to wannan sai ya shiga da ba ku sallar da bata ɓaci ba amma ya manta karatu a raka'ar asuba guda ɗaya ta sai ya tashi wannan bata karɓa ba idan ya yi shiru ya karatu a koye wajen da ake bayyanawa kamar ya rage kenan sai ya shiga da alhamdu amma idan ya yi a bayyane wajen da ake sun asirta kamar ya ƙara kenan sai ya ba'a sai ya ba'a idan ya manta karatu raka'a guda ɗaya ba a san allon mun faɗi wannan kuma mun faɗi farilloli sujadar sahabu ba ta gyara amma in ya manta kabbara ɗaya وإذا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وإذا ليس سمع الله لمن حمده الله أكبر أنا جبر قوي guda ɗaya ko abu ko ya manta alkunut na sallah asuba din nan da yayi ba wannan duk ba komai ba sai ya ba su da akanta ba sai ya da wanda ya magana da rakkanwa a sallah sai kenan sai jada bayan sallama jada ba a jide wanda bai sani ba wani ba yi sallama ne ko bai sallama ba ai ya ba da subhanallah subhanallah alhamdulillah duka ba wani ya yi sallama to ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba komai a kan ba wata da ne ai bai komai ba to yanzu in ya yi ma ba in ma bai buga ta yanzu ya yi tasbihi ko da yi wani abu da ne yawa to wannan kenan to duk dai kusan karatukan da za a kawo kusan za a ga suna jujjuyawa a kan waɗannan abubuwa kuma da littafan cikin nan sai mutum ya tsara duba su na farko sai da ba in mutum ya sallama kafin sallah ta shiga sai ya fiye da ba saboda hadisin ibnu sirina daga abi hurairah Allah ya kare ta gare shi qala abu hurairah ya ce sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda salatai al-ashi manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi mana sallah in ma ta azahar in ma ta la'asar in ma ta azahar in ma ta la'asar fa sallah raka a sai sai sallah raka a biyu sun ma sallama sannan manzala ya sallah fa kala ila kashbatin ma'arunatin bil masjid sai ta shi cikin wani katako da aka binda ya shi a masallaci tattaka alai annahu garbanu sai jingina da shi kamar da yana cikin kishi da lalata ta kuma ko wani abu ya tuno sallah alaihi ko wani abu ya tsora kuncinsa na dama a bayan hannunsa na hagu bayan ya ya haɗa yatsunsa ya haka ya tsora kuncinsa na dama a bayan hannunsa na hagu din kamar haka sallallahu alaihi wasallam ya shiru kuma sallallahu alaihi wasallam wa kharajat alquran irin yan sauri wanda ake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba shi yanzu ake yi ba masu da an ce assalamu alaikum ta ce suka fita min abuwa su ta kuma masallaci faƙalu suka ce kasuwar su sallah ta tawaya sallah ta dawo ji sallah ta dawo ji wa fil qawmi abubakar akwai sayyidina abubakar wa umaru da umaru sahaba sai suka yi kwarjinin an yi kallima imam magana saboda halin da yake ciki amma suna magana ba da na umar saboda an ce ya shawara da mutane ko bai abu kaza kuma suna tuna mar wani abu illa dai yanzu halin da yake ciki da wani abu illa halin da yake ciki sai suka ba su yawan magana ba a wannan lokaci wa bil qawmi rasul yuqal lahu zuriya dai a cikin mutanen akwai mutumin da ake ce da shi zuriya dai Allahu akbar inda wannan abu kafin badar ne ma dan zuriya dai ya yi shahada ran badar yana daga cikin shahidan badar kafin badar ne wannan فقال يا رسول الله أنا فيك أم أصرت الصلاة كامل كان قتل لك أعوذي فقال لم أنت ولم تقصر فمن أو هو التوري فتداوذي بقى فقال كما قال يقول أكما يقول الدنيا ليه يمدي قد أدبت يعني فقالوا نعم في حاجة يجب يعني يا رسول الله يجب أن يجب أن معمول يجب أن أراكم الذين يا رسول الله فقدم فصلى إن الله يداو وجن ليبان سي مس صلى ما ترك أبن ليبان ثم سلم سنن يسلم سنن يسلم ثم كبر سنن يكبر وسجد مثل سجوده يسجد إن يديه سجد صلى أو أدوان كون تتام فهو كان ثم رفع رأسه وكبر يقول الله أكبر ثم كبر يقوم الله أكبر wanda duk da misila sujudi ya kuma yin da in yanda yake ta sallar au atwala ko ta dan ko kadan kuma rafa'a ra'su sa ne daga kansa ya kan ya yi assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam bukhari ya rawaito wannan hadisi da muslim mutafaqun alaihi an karba daga adda'u cewa abdullahi bin zubair Allah ya kare da a gare shi ya yi wa mutane sallar magariba fa sallama fi raka'atayn sai ya sallama a raka'a ta biyu fana haka sai ya yunkura ya tashi da ya kalima hajara dan ya sumbanci hajar al dan a cikin ka'aba limamin ka'aba ne a cikin ka'aba ne kasar ba al-qawm sun da subhanallah subhanallah namiji dama duk abin da aka yi a cikin sallah ce yake subhanallah mace ce za ta yi kafi ko ta buga shinyarta ko ta yi kafi a rama namiji ne ya kafi ko kaza kaza shi ma namiji sai ce subhanallah to fata ba alqaum mutane suka ce subhanallah subhanallah fa qala ma sha Allah sai ce lafiya sai lafiya suke subhanallah ala sai mutane suka ga masa ai man raka azi sai kai mana sallama fa sallama ba ke sai ya zo ya ciko musu guda ɗaya wa sajada sajda kai yin jada ba ala mai hadisi ya ce ba su jira za ne ka dinna abu aka zo a gaya wa abdullahi dan abbas aka ce ai yau ga abin da sarki ya yi abdullahi bin zubai da kaza fa qala sai abdullahi bin abbas ce ma amaka an sunnati nabi sallallahu wallahi bai bar komai daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi ya rawa ahmad wal bazzar wa tabarani to wannan kenan wa kaga yanzu da ba a yi sabida haka in aka yi ƙari a sallah suna ba a ne kamar ƙarin wata'a ko abu saboda abin da jama'a masu hadisi suka rawaito an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annan da sala abu ta Allah tabbata a gare shi salla kamtan ya yi salla mai raka'a hudu raka'a biyar sallallahu alaihi wasallam bai zauna a raka'a ta hudu ba ya tashi ya kuma kawo ɗaya. To da ya sallama fa kila lahu sai aka ce da shi azida fi salat ya rasulullahi an ƙara sallah ne a wannan lokaci ana iya ƙara wani abu a rai amma yanzu tun da ba zancen wanda ya ce ya ƙara da rana ta sallar kanwa ne ba wani zancen an ƙara ne ko ba ko ba a ƙara ba an ƙara ne a cikin sallah ya rasulullahi fa qala wa ma zalika ke ya kawo wannan tambayar me ya kawo wannan tambayar fa qalu sallaita kamsa ai wata ajiyar kai mana ya annabi فسجد سجدتين بعدما سلم bayan manzo Allah ya sallama sai ya jada raka'a biyu kaga yanzu ba ai rafkan wa ba wai wani abu ne ko a ce rashin ilimin liman ko kuwa abin da za a zagi liman da a wannan zage mafi girman halitta mafi tsarkin halitta ga shi ta same shi amma su bayan Allah suna cewa sallar da rafkanwa ta faru a cikinta kuma aka gyara da ilimi ta ma wanda aka yi lafiya a ƙalau aka shiga ce to wannan kenan sannan jada ƙarfi da ta idan mutum ya manta salliyar tsakiya ko ya manta wata sunna daga cikin sunnonin sallah saboda abin da jama'a suka rawaito daga daga ibn buhainata annan nabi sallallahu alaihi wasallama magalla sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da su a kama sirrata a kai da ya go wajen da zai yi tafiya tsakiya sai ya tashi bai zauna tasabbahu bi sai suka yi masa zibi sai wanda Allah ya ci gaba da sallarsa falan ma faranta min salati sajada sajada sai yayin da yayi gama sallar sai ya da abdi thumma sallama sannan ya sallama akwai irin wannan hadisin kuma na wanda ya manta zaman tsakiya din nan ya tuna amma kafin ya tsaya can ita shi ita raka'a tana faruwa idan da gwiwa da hannu duk suka tashi tsaye to yanzu wannan ya zama raka'a kakka dawo ko an ce subhanallahi amma idan ka dan yunkura ila hannun ne ya fara tashi a sunna gwiwa ba tashi ba ko kuma da muka saba yanzu muna yi kila gwiwa ce ta fara tashi hannun bai tashi ba aka ce subhanallah to da haka zauna ba komai ba ka yi wani abu ba ai ayo ba ka tashi ba amma an ga hannu da gwiwa sun riga sun tashi tsaye to yanzu ko an ce subhanallah zarce kawai tunda ai kai ya ce guda ɗaya aka bar sunna ce aka bar ka akwai abin da zai tsaya a matsayin ka sai ka fice da kabbi sai ka fice da kabbi to wannan to wannan mutum ya haka to wannan ya faru ko wanda ayi da zai kamar wa Ahmad wa Abu Dawud da Ibn Majah an al-mudira bin shubata an karɓa daga mudira dan shubata annan رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم yace idza qama ahadukum min rak'ati idan ɗayan ku ya tashi daga rak'o'i nan guda biyu magariba ko azhar ko la'asar ko isha ya ga dole da biyu nan da ko ake ɗaya ce ta ƙarshe magariba ce a yi guda ɗaya to idan mutum ya tashi daga rak'o'i nan guda biyu falan yasta firma bai cika tashin ba ka'iman bal yasta to ya zauna وإن استتم إن يتك تاشي قائما فلا يجلس كي يزولا ويزيد سعد سجد كي يستحر كي يسجد على الأرض haka idan mutum ya yi kokwanto nawa ya yi kamar yadda muka kawo shi ma an karɓa daga abdurrahman bin auf bin qala abdurrahman dan auf ya ce sami da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ta annabi mai tsaya da amince Allah tabbata a gare shi ya ce Hadi annabi tsira da amince Allah ta bada gare shi yana cewa idan shakka a hadukun fi talatin ɗayan ku yi kwato cikin sallarsa falam ya ji ke sani ba a wani shakka ɗaya ne ne sallarin amisnayin ko farju kan ya alhawa idan tasirce masa ɗaya ɗau ɗaya ya ce ɗaya wata zarar ya ji isna ɗaya sallah amina zafa in bai sani ba wani biyu ne ne ko kwa uku يتيتي ديني أن يسأل حسن سيئة سيئة دي وإذا لم يزل ثلاثا فلا عن أربعة إذا كان هو يمكن يكون أكو ثم يسألها ثلاثا سيئة أكو ثم يزيد كما يزيد إذا فرغ من ثلاثة إذا نجم صلى وهو جالس قبل أن يسلم سيزيد قلبه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه an karɓa daga abin sa idil kudri Allah ya ƙara da a gare shi ya ce manzalla sallallahu alaihi wasallam idan shakka a duk fi salati in ku mu fasa cikin sallarsa alam ya jira kam salla ya sani ba nawa ya sallata ne salatan uku arba'an ko hudu kal ya tsara shakka ya je mata kokonta wal yabna alam ma ya tsana to ya gina akan abin da ya tabbata yayi wannan haka wurdi mai jin jana ana hukuncin wurdi mara inda ka san dai da lalle na yi wannan to fara daga nan sun ma yanzu da sanai yanzu da sanai da kai da zo guda biyu kalla an yi sallima kafi fa in kana salla kamsan idan biyar yayi tabba'ana lahu talatahu sun cika ma sallar da fa in kana salla imama in daidai yayi ka li arba'in hudin yayi to kana ta tarjimar ne shaitan ya turmu da hancin shaitan ne duk da shi da asara ba ba asara ce babu ahmad wa muslim to to kaga a cikin wannan ya ingarci an tafi akan wanda ya kokanto cikin rakowar ga ingarci wannan dai shi ne kaɗan daga cikin maganar jada ƙabliya ibadodi suna nan da yawa kowa iya ƙarfinsa mutum ya ɗau ɗan wanda zai iya wanda ba zai kuma rinjayi kansa ba har ya kasa kuma sukan su gubaye sukan soma ya ɗau mai izini kwarai da gaske wanda in Allah da sai da tasirinsa ya ci shirya ya cikin gizo Allah ya taimake mu masha Allah na'am wa qalu laula ya'ti
وأقرأ لك بالصلاة واستطيع عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة كهوري يعلمك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة كهوري تصلى كاجد رومان صلى إنكو kaji dai bayan duk abin da kuma a wurare duk gashi nan an faɗa to yanzu za ta sa haƙuri za ta sa haƙuri za ta sa ka manta ma da makiyama ka manta ma da abubuwan da suke ciki sai za ta ƙarar da kai cikin hadaran Allah za ta hutar da zuciyarka sai dai da ko ana riga na rubuta ma ajalinsa kamar yadda ya zo ba za ka hato da an taɓa wani bi ana in ajalin na sa rubuta ya kake ne ba taɓa wannan ya jawo yayin ba za ka amma dai kowa yana da ajalinsa kuma na riga na rubuta al'ummar ka ba zan halakar da ita ba girmama ka a duk abin da sai ma sai dai kuma kowa an rubuta ma ajali zai iya yiwuwa a cikin wanda suka yi ma abin su zo ranar badar su kwanan jaƙa ne duk a jirgin suran nan kuma haka ta faru a kuma a ce an halakar da maka an ci ala sannan ma ci gaba ta yi sai da girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hori yadda nake ka yi sallolin nan to hori iyalinka da sallah to kuma zalla ya tsaya akan haka tunda wannan ta sauka ya yi wajen wata guda sai in ya fito sallah asuba sai ya shige da kofar ɗaki ya fito ya ba mata sahara ya buga musu kofa ya ce assalatu ku tashi ahal bait ku tashi fi sallah za su ga wamur alaka bi salati ko kuma har yau ummataka hori al'ummaka da sallah manzalla ya hore mu da sallah sallah alaihi wasallama da aikin sa ne duka shi nan ala tafi wa amru alaka bi salati ka wani yaron ka bi salati da sallah kuma haka dai al'umma ta ga al'umma ta duk yalan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam murmu ko rasu an yuzimu salata me yasa qur'ani yace shi ba uban kowa daga cikin mu bane ko ba iyalin sa bane Allah tabaraka wa ta'ala da ba shi da kishi amma hadisi ya zo al khalqu iyalullah wannan halitta duk gaba ɗaya iyalan Allah ne iyalan Allah ne a hakku ila anfa'u lil iyali duk mutumin da Allah ya fi so wanda ya fi amfani iyalinsa ko ka tana son wanda yake amfani iyalin iyalan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau Abdurrahman bin Auf kirani saboda tsayawa matan gidansa da yayi rayuwar manzo Allah har kuma bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan manzo Allah duk al'ummar sa iyalansa ne shi rabbi Allah anwa rabbi Allah ya ce me yasa Allah yake matan annabi iyayen mu ne amma yake shi kuma annabin ba ubanmu ba ne shi ya ce dalili kai ya rasa mata aure a shari'a sa mutum ba zai aure yarsa ba to haka ce shi duk ubanmu ne duk gaba daya yanzu wata ba zai aura kenan sai shari'a ce shi ta tabbata na amma kuma ba ka da haka hankalci ma kuma an ce matarsa duk iyayen ku ne na mai gida ma haka a kuma dan ya aure dan ka kuma mutum zai dinga takama ya bar addini ya bar aiki ya bar kaza kaza ya dinga cewa ni dan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ni dan annabi ne sallallahu a'a to girma ne babba amma dai ya aiki duk gaba daya makana Muhammadu Aba Ahad zai rijali ko wannan kenan akan wannan duk al'umma manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam iyalansa ne to ya hore mu da sallah Allah ya saka mata alheri mu horonsu an yi kimin salatu sai da sallah wasabir alaiha kai kai kanka ka yi hakuri a kanka wa ina la kabira to sallah ba abu ne na wasa ba dole sai ka zage nan ka yi hakuri tun kana yi da kar kana yi da kar haka dan so ma jin daɗi amma da kai ba wata wahala a wajen ta haka zama in baka yi bane ma ba ka jin daɗi zama automata haka zama ma in baka yi bane ma ba ka jin daɗi yanzu wani bai tsada ba ko ta isha ku ba yadda za a yi barci ya zo ma sai ka kaje kai ta juya a kan shimfiɗa wai ni lafiya sai ka tuno a ba ni ba da isha ba sai ka tashi da gudu da kayan alwalan nan ka gama sallar nan ka yanzu yanzu ya barci ya ɗauke ka ko wanda to ta zama musu haka saboda komai ga daji a kansa man la zama sha ujiya malakuta wanda ya rubuta abu malakutu sai a bashi remote control din abu sai a bashi remote control din abu to wanda da alaiha kai hakuri a kanta ka daji ya rasulullahi alaiha a kanta a ga wannan magana ce da mu annabi ya dage a an tambaye din na ali Allah ya ji wa mustansa wani sun tambaye shi nuna mana yadda annabi yake sallah yake ba za ku iya ba ku je ku iya ta ku a kuna nuna muku ba ku iya ba ba ku iya ayyuwarsa ba ba za ku iya rukukunsa ba ba za ku iya sujadarsa ba inda yanzu a ce kayi wajen kizo ashirin a tsaye kuma kayi rukuku daidai tsayuwar wannan kizo ashirin din kaza kaza a wani yanzu yanzu ya kama jiri da faɗi ba ku iya ba ku je ku yi rinna ku ne kawai sallah da shi ai sallah ce ma kawai ba ko ba wani abu ba saboda yana ganin ta filasi ce haduwa ce da habaran Allah da shi a habara ita da'ima ya la tilka salatu ha ya filasi to la nukallibuka ai la nas'aluka rizqa la nukallibuka wa mutura ma rizqan ka je ka kawo azuja wa mutura ma sai kai ka nemo azuji ba yana cikin rizqanta wala ni ke rika wala wani ka na malo na zan zo ko mu'mini ne mu ne za mu azurta ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya yi haka Allah ya arzuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukiyar sayyidina Abubakar da farko kenan da dukiyar sayyidina Abubakar ta kare amma ba wai shikenan an yi tabo da an bar shi banza ba a Allah ya gode masa wa sayyidannabu al-atqa allazi yuti malahu ya tsaka wa ma li ahadin inda hu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda wallahi sai ya yarda da abin da zan bashi a lahira Allah ya jinjina da sayyidina Abubakar kuma ya gode masa ba komai ba ne dan mutum ya yi hidima ya yi hidima kwarai ya yi wa Allah hidima ma'ana ya yi wa bawan Allah annabi ko kaliban annabi din nan cikin mai tafiya cikin lamarin Allah wanda ayyuka to ba komai ba ne dan ya yi mai hidima da kuɗin sa tukur a ce kuɗin ya ƙare bai ba da dama a ciki illa ɗan uwa yanzu kuma ya ji tausayinsa a taimaka masa a yi kaza shi ma bawan Allah in Allah ya sa wani abu ya zo hannu mai yawa yana da rai to ya dan bashi wani abu kaɗan duk da sai na'uwa ya ce dan Allah muka yi da kuɗi ya zo aka sai na abokan shi sai ya ce to shi kenan waɗanda suka yi wahala da kuɗinsu suka yi wahala da jinin su ga raban su ya fi yawa raban muhajirai da ansa zamanin gwamnatin sai na'uwa ya ce kowa ɗaya ne sun yi ne dan Allah ba dan abiya su ba na biyan su yana lafiya duk da wata shi na umar da duk dan kayi wa Allah ma ko da za ka za ka tafi wai kana kiran dan wani abu ya zo in Allah ya sa shi kenan amma ka yi ne dan zatin Allah ba ko ladan ka yana nan wajen Allah tabaraka wa ta'ala har karshen duniya ladan ka yana nan wajen Allah ka a ce kaza to da kudin sai na abu ka ya kare aka ci gaba da kudin sai da aka ji da su farko shi Allah ya azurta manzo Allah da shi tun kan annabta tun kan annabta wajen shekara talatin da uku ana cin kudin sai da aka ji shekara talatin da uku duk kudin sai da aka ji da ake amfani da shi har aka kafa wa musulmi takunkumin abinda mai yanzu ake ta takunkumin karya tattalin arziki mutum maka suka kafa annabi sallallahu alaihi wasallam kudin kadija nan ya kare gaba daya amma Allah ya biya ni Allah ya biya ni gashi nan a dinga cewa ahlul baiti yan gidan annabi yan ɗakin annabi ma'ana yan ɗakin ma'ana ɗakin kadija ɗakin nan na kadija ba za a daina faɗa ba har tashin kiyama ahlul baiti ahlul baiti ahlul baiti kadija baiti kadija baiti kadija ɗayan ɗakin kadija da ita ce uwarsa duka wannan ɗaki ba za a daina faɗar ma tashin kiya ba sannan in an je ranar lahira ma wannan ɗakin har yau yana nan da darajarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko tana cuta ajali Allah ya kuma mala'ika zai Allah yana gaishe ta kuma ya ne mata bishara ya ta nan san mata baitun min kasabi gidan lu'ulu'u ita saboda tsatsai ta diamond aka mamaki aka yi mata gida a cikin diamond in mutum ya tsatsai ta yanzu ba karamin mai kuɗi ne zai fafake dutse ya gida ba ya kwashe dutsen ba wanda yana ɗan sauki a'a a fafake dutsen a shirya gidaje da ɗakuna da abubuwa irin wanda kafitattun masu kuɗin manya ko ko shugabanni manya suke yi to ba kowa ne zai iya wannan ba to wannan dutse kenan a duniya da duniya ita ko sai za ka ji da diamond lu'ulu'u za a fafake a ranar tashin ka a shirya gidanta aljanna shi ne wannan baitin ahlul bait ahlul bait ahlul bait da ake ta faɗa ɗakin har aljanna ma ɗakin yana nan baitin ne na sabbin ɗakin lu'ulu'u ne kaga ba ta yi to da kudin Khadija kuma ya ƙare an yi hijira kuma aka so ba tsare kai da jihad da kaza Allah ya azurta manzo Allah da kuma lamban rabanta in duk abin da aka samu na ganima sai aka sa shi gida biyar ɗayan nan na Allah ne na manzon Allah ne na miskinai ne na kaza to na Allah da manzon da shi nan za a zuba ne cikin miskinai da shi ma wanda yake na rabon manzo Allah din nan shi zai dan ciyar da iyalansa sallallahu alaihi wasallama da shi ya yi harkokin da shi to haka aka ci gaba sai dai kuma garin da Allah ya bude wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya suka ba kan suka kawo kansu ba ba a yaki ba ba komai yanzu kuma na Allah ne da manzon Allah shi kuma manzo Allah zai raba wa wanda ya ga dama zai ya yanka wa iyalinsa wani a danku ya yanka iyalinsa wani ya rarraba wa sahabbai yi wani to nan ba rabon kowa ba ne sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutumin da yake na baka kyautar abina ya rasulullahi kamar mukhayyiku Allah ya saka mata alkhairi wannan bai huje ne mukhayyiku an yi ta ya musulunta da da da farko yake sai da yakin Uhud ya zo sai da yakin Uhud ya zo muka yi ku alaji muka yi ku sai da yakin Uhud ya zo to sannan ya tsira ta wata kogunsa lafiya ina za ka ita zan je in taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam lafiya ina za ka ita zan je in taimaki da ita kun san annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam illa dai girman kai ya hana mu shi amma annabin Allah ne ya tabbata zan je taimake shi kuma ba wannan ba ma duk abin da na mallaka in na yi shahada in an kashe ni to na ba shi kyauta yiko Allah muka yi duk bai bai rasu a yakin Uhud to yana da fulotai da yawa wajen gabas din Madina inda gabas din Madina inda rana take fitowa ina wajen baki a gabas din Madina in ka tafi gaba kamar mul wata duk kusan mul wata mu kai riko ne to shi ake cewa sadaqatul nabi sadaqatul nabi wuraren da muka yi riko ya bashi na ya zama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanyanka wa sahabbai wani ya yanyanka wa sahabbai wani wani kuma an ci gaba gonar ta ci gaba da bayan rasul Allah ya ce duk abin da muka bari sadaka sallallahu alaihi wasallama da gonar ta ci gaba da aiki da shi sai na abu kai ci gaba da aiki da shi iya abin da annabi yake ci da iyalansa da shi ya ci gaba da basu a yana hannun gwamnati yana haka dai haka dai kuma har ya zuwa yanzu duk gaba gida to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan dan ne ba zai je ya nemo abin da zai ci ba saboda akwai aikin da aka sashi yana aikin Allah yana aikin annabta din wannan aiki ne mai wuya ba zai yi ya haɗa shi da wani aiki ba shi da lokaci ma sallallahu alaihi wasallama to har yau da ashe aiki yake tunda aiki yan adam yake tsere da yan adam yake karantar da yan adam yake har wannan shi ma sana'a ne wannan ba sai ya sai ya abu ba wannan ba sai ya tashi ya abu ba a irin wannan malami zai iya tsayawa karatu kawai a irin wannan in zai iya hakurin manzon Allah sallallahu alaihi da Allah ya kama sa shi kenan wannan karantar wanda yake ba wannan abu sana'a ce babba har in in kuma ba zai iya hakuri ba yana ganin bukatu shi sun fi karfin wannan to ba zai iya hada da sana'a sai ya zama ma ya taimaki kansa ya iya faɗar gaskiya ya iya kaza ya ya haɗa da sana'a ba komai ba dole ne sai ya fita kasuwa ba zai iya sawa ko ba ga noma zai iya ga da zama zama a sun rike ta in Allah ya ba shi bibi da kaza da noma sana'a ce babban abinci da dama dai ai ba abin da zai ci ya siyar da jama'a sayayin kaza to ga noma sana'a ce kafin gaskiya ko kaza ko ku in ba zai iya wannan ba ya rike aikin nan da yake da gaske Allah zai buɗa masa ko ga sunayen Allah a hannunsa ya rike su da haƙuri banda raki banda roƙo banda kaza kaza da haƙuri inda Allah ya buɗa masa daga falalansa in kuma duk malaman masu kaki da ce mu ya zai mu zauna kowa na nema kowa ya kaza gona tana da ibu ce dole ya fi wanda ya kasa ya aiki a dole sai ka zauna kai kai ma ɗan iya ba ta kaza ba ne bi gonar ta rubuta wa malamin ta dinga ba shi kaza saboda aiki yake kamar yadda take biyan malaman makaranta kaza kaza kaza to ina yanzu ƙarƙashin mulkin wanda ba musulmi ba suka zo suka mana mulkin mallaka shi dai in ba karatu wajen su ba ko in ba abin da zai ja suke kan kan wato ofisoshi wa karakara dan ka haddace qur'ani ko dan ka haddace hadisi ko dan kana karantarwa kana ka baka cikin ka'idar su to kuma har yanzu mulkin ya dawo hannunmu mun sami yanci kai a ba su biyar kamar tafiyar su ake za su ta iya wata san malamai ne na Allah masu karantarwa za su da wani abu za ta iya ɗan yanka musu kuma filan wayan suna yin haka Allah ya saka musu a kai wayan su garin nan ma a ko lokacin da aka zo don aka bibbi irin wayannan makarantu namu da wayanda suke gaba da kamar mu ma nan da an zo an da shaida da komai da shugaban abun duk an rubuta takardu duk ga suna an ga an rubuta takardu amma abin da kai ki ma samu ma kafin ma ka fito ka kusa halaka ka kusa halaka sai da wani da san idan sani sannan aka an fito da ita amma ba wata magana ma gaba daya shi da mu ba mu da ko wani wakili a wajen ko kallon mu ma ba za a yi ba duk gaba ki da ba kuma dan kuna so ba abinda Allah ya azurta mu da shi daga bayan Allah daga masu alkhairi ya isa duk da baki da amma kuma dan wa'ansu kuma ba su da wanda zai ba su ba su da kaza kaza kuma suna na ji ganin ilimi yana ja baya bare na addini bare na da kaza kaza bare kuma yanzu duniya ta zo kowa kwaɗayin abin da yake wajen wani ko abin da yake ganin ko kyale kalar da can su motoci sai an yi kaza kaza ko sai an yi kaza kaza sai ya sa kuma duk an fita duk an je an kuma ji a yi hakuri dai a rike dai iya ƙarfi dai dogaro ga Allah da kaza kaza albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar wannan abu albarkar qur'anin nan to sai ga Allah tabaraka wa ta'ala yana kawowa daga falalansa mu gode Allah to ba mu tambaye ka ta mana arziki ba ko Allah na tsaluka ba mu tambaye mu kan duka ba mu tsora maka rizqin ka wa mana arziki ba idan shi kan ka wala da ke rizqin wala ga wani ka na hannu duka mu ne za mu azurta ka wani akibatu yadda kawai karshen ba wato al'aqibatu karshe mai kyau ya tabbata bi ta kawa ayi ahliha da masu tsoron Allah masu tsoron Allah su ne masu kyakkyawan karshe Allah ya zamu kyakkyawan karshe wa kanu laula yatina bi ayatin min rabbih wa qalu an yushrikuna kafirai suka faɗa laula ai Allah me ya hana ya tina Muhammad Muhammad ya zo mana bi ayatin ai da mu'jiza ne rabbi daga ubangijinsa me ya hana Muhammad ya zo mana da sanda irin ta annabi Musa nan da yake ta an jefar da zo mu ciki ko kuma an da ke buɗe ruwa ya fito da ya hana Muhammad ya zo mana da wannan ko ka irin rakumin nan na Allah sami wani hana shi ya zo mana da wannan ne ma ya tabi hunahu abin da ya tabi hunahu suka nema daga wajen manzo Allah sallallahu wani ya hana ya zo da shi a wannan tabiyin bai a wannan a wannan tabiyin bai yana ku ma tin su mu'minun
a wannan tafi yin bayyana ta wasu su hudu dole a wannan tafi wai da ya zo musu ba bayyana su bayani ma fi su hudu dole akwai mu'jiza irin ga wanda ya rayu a cikin su kuma bai je ko ina ba amma ya dinga ba su labarin iyayensu da ma labarin ma da ba su da ilimi a kansa abin da ya zo kuma a cikin littafan annaba na daga yahud da nasara da tafai na farko da irin littafan annabi dawud da littafan annabi ibrahim ma su ibrahim wa musa tun da kakansu ne annabi Ibrahim da ita mu'jiza ba an da ya rayu a cikin su irin su ne amma kuma duk ya dinga gaya musu wannan ya dinga zuwa musu da bayanin ma su su gula bayanin abin da yake cikin littafai na farko al-mushtamilu wanda ya tattare alaiha a gare ta هذا القرآن وأن القرآن من أنباء الأمم الماضية يا زوجة الأبار كان الأمتين تكتشفه al'ummatai da suka shirya kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Qur'ani ya zo mana da bayanin su ko wa ihlakin da halakar da su da aka yi bisa kabidin rusul sabi da ƙaryata ma'aikansu da suka yi ai ai magana alan yattabu yanzu mutanen maka masu neman mu'ujiza za su fita da wannan mu'ujiza ba ga an ba su Qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana ba su labarin yanzu wannan da yake kuma sai an ji an kawo musu wata sanda shi ne da sanda ko sai an ji an kawo musu rakuni shi ne da rakuni ko inda aka kawo ne ne amfane su wannan ikon Allah yana naira da fari yanzu haka Allah ya ba mutum karama babba duk da zuwa mu'jiza ba ce Allah ya ba shi karamar bin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko Allah ya ba shi karamar gaskiya ko Allah ya ba shi dai yana naira da a yau ba na iya tashi sama ko kai kai ne da su ne da kuka ya aka soma su ma da an ba su kalamar littafi amma kuma ga ce suna neman a sai dai sanda ko sai ne za a zo musu to ولهن أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا لولا لو قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك في قبل أن نذل ولولا أهلكناهم da mun halakar da su bi azabin da azaba min kabli bikin da ban zuwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai kabla Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi kafin zuwa manzon Allah ma aikin nan la qalu da sun ce yau mai kiyama za ta su kiyama rabbana ubangijinmu laula halla me hana ka arsalta ilaina rasulan baka aiko mana ma'aiki ba kuma koko ya za a yi ta'azantar da mu bayan baka aiko mana annabi ba a aiko wani ne ya ce ni kan bi a ban aiko ba to ai ka da hujja za ka halakar da mu ba to ga na aiko da sai ce Allah arzanta illa ya ta baka aiko wata zuwa gare mu ba ma'aiki ko rasulan ma'aiki sanar ta biya ayatina gare mu ba ayoyinka al-mursalan ya wata ka aiko da ita yin daula Allah zika tunda ba nan ba mu kaskanta ba kabla zirri na ka mu kaskanta ne yawan kiyasa cikin duniya a duniya wannan ka za tun da ba ni ba mu ci kunya ba bil akhirat a cikin wuta ba ba mu ci kunya ba قل كل متربص فتربصوا da lahum da ya musu kullum minna wa minkum kowanne daga cikin mu da kuɗin nan mota so mai jiran abin da ƙarshen sa zai zamo ne mu dai mun bi Allah duk abin da Allah ya gaya mana mun gabdata mun bi muna mun san muna da ƙarshen da Allah ya alƙawarta mana ku kuma ya ce ku yi ko ki kuma mun tabbata kuna da ƙarshen da ya samu ku kowa ya jira wannan tun gabanin a yi jira irin wayannan ayoyi ana cewa takobi ta ta shafe shi tun gabanin a yi jira ne wannan sura ta maka ce tun gabanin abu shi kenan kowa ya je ya yi nasa kowa zai ga abin da zai girba kowa ya shuka gero gero zai girba kowa ya shuka dawa a yana daga hauka ka shuka gero kana jiran za ka girbi zinari wannan hauka ne yana da hagarcin hauka mutum ya shi ya yi alheri alheri zai gani mutum ya shafi abin da ya shuka zai gani duka baki ya ko to wannan kenan kuma kila za su dawo yau ita dai ba mu da wannan takobi a hannu kuma ba wannan zamani ba ne kaza to har yau ne kowa ba shi da sarauta da zai hukunci da ita a hannunsa to abin da ka tabbata alheri ne aka gaya ma alheri ya turke shi da kyau duka baki daya wanda za ka iya nuna masa alheri ya bi nuna masa wanda ya taso ma da rigima kan ma kula shi kamar a kai ba kanarin an gaya mana alheri ya gashi kuma ga shaidodi ga kaza kaza ni dai na rike ya ka rike kai ma na wajen ka kun kuma kai baka rike komai ba sakaci kace ka rike shi ne karatu da shi ne sunna shi ma'ana ai sakaci ai komai to ka muka rike sakacin kowanne daga cikin mu inda mamati da rabu talkat wajen mutuwa ake sani da aka bari bari kowanne ni bari rike zikiran ne sai ne sai ina ga abin da zan girba sai kuma bari ita za a ko kuma ishiru din ma dai kai ma ka ga dai abin da za ka girba amma har yau sai bari irin wannan zamani to har yau wannan tana nan to kullum min nawo ne ku kuta rasu su ko mutanzilu mai kira ne ma ya kuli idan da amru ba abin da lamarin sa zai koma zuwa gare shi hatta rabba su ku jira fa ta'alamu na bil kiyamati za ku sani a kiyama sakamakon wato za ku san amsar man ashabu siratis tawil suwaye masu kan hanya ta daidai a tawil madaidaiciya al-mustaqi madaidaiciya wa man da suwaye suka shigo na dalalar da fata hal na an mu ne am amsul ko ku ne mu dai an ce mu yi to mun tabbata mu ne akan shari'a to amma kuma ranar ganin an kaɗe ranar kiyama tana nan zuwa kowa zai gani ya hana fa kai na Allah ka gani a nan ba tun daga bishara mafarki Allah ya nuna ma a mafarki mubashiratu ba masu kyau wani bawan Allah ya gaya ma a kuma Allah ya taimake ka in ba mai surutu ne kai ba in ba ka haka kana ganin abin kuma kuruku a mutum mai surutu ne na raka rana ba zai ƙara gani ba ma duka ba su an ce sai dai ka gaya wa shehin ka shi wannan ba surutu ba ne na ga kaza na shi kuma abin da zai gaya ma to zai ƙara kaza ko ba kaza ko ba to amma duk wannan bisharori da muke gani sun yi mana wasiya su shi wannan suke kan mu dogara da wannan mu tsaya aiki mu tsaya fankama mu tsaya muriya kaza kaza kaza a ci gaba dai to Allah ka gode Allah ka nuna ma Allah yanzu ma aka sa dan ba yanzu ma aka sa dan ba suka gani a ko a don shehu mai ban da ya Allah ya saka mata alheri don shehu mu shehu malam Musa Rabu sau radiyallahu anhu da alheri ne a faɗa wanda ga cikin ɗan uwa mu gidai sai ya mafarki an samu kasuwar kujera yana zaune ga manya-manyan tsada suna ƙasa zaune a susu ba sai ta hau wajen malam da ke malam na yanzu ce na sha Allah wani da daga ce kaji kaji ce har sheguwa na na gan shi a ƙasa a zaune ya ne ta kuma ne ya yi kyau tsaye ya tashi ya je ya ebo garin malga garin itan malga da garin itan hannu ya haɗa da ba za ka dinga zuba a koko ka dinga zuba a koko kana sha ka dinga zuba a cikin hafiya to wani wani malam ne yake rasu ne yake ba su ne ya same ya aka zuwa su ce masa wani abu da ya kashewa da an yi zarzan man da ba su mai kaiwa addini ka ce na yanzu a kan kasuwar kujera har ka ya faɗa har da shehu wani wanda ya yi wa addini kaza ya kai tsaida kaza ya kai musulunci kaza amma wani yana kasa kai kana zuwa yau banda ba su ba zai kora ba wannan wa'azi ne bare da gaske amma akwai kamar an mafi shara ne ya yi kokari yana da zama amma kuma da ya rafa mutane irin wannan kuma ya halaka su kaza shehu radiyallahu anhu a hajji a arfa wani mutumin sudan ya zo ma a gigice ya shehu na halaka na halaka barhama jau ya gaya mana rabbi Allah ta'ala ya shehu na halaka shi ce ya halaka ka na halaka sai ce da ina mafarki ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu na daina sai shi ce alheri kenan in ce ma ba na ganin annabi yanzu amma kika ce annabi sai ce kamar annabi ya yi kani yanzu an yaye ka ya tafi wajen wani kuma da yana da yanan kare yana dan nuna ma abubuwa kai himma ne kai himma a yanzu ya san kuma ka hau kamala ko ka ga wani abu ko ka ga wani abu kai duk bai dame ka ba ka yaƙini ya zo ma yanzu ka a ce kuma zuciya da ta fi shi ne da na ga ai na halaka da na ga na halaka gode wa Allah da yawa za a dinga lalasu kana yaro ka ga na abubuwa yawa kwarai da gaske abubuwa su shara ne alheri ne gaba gida amma kai ya zama ma halaka kuma shi sa bayan Allah suke irin wannan sai su amma alheri ne amma ko kai ya zama mutum halaka ne ko wannan shi ake cewa isharori to bai hana duk ga waɗannan abubuwa ba to wannan kenan fa amma Allahu al-anbiya Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabawa awul rusula ko kuma ma'aika kada an lil hujjatil lil hujjatil kufa dan yanke hujjojin kafirai ko da annahu dan magana yadda kake law dan yar asl law yar asl rusula da Allah ya aiko ma'aikan nan ba la qalu da sai ka kafirai ce inna Allah lam jace inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji law arsala ilayhim rasulan la amanu sai din da Allah ba ai da Allah ya aiko mana annabi ai mu ma da mu nan za mu zama sai ga annabin na aiko sai a gani sallahu tabaraka wa ta'ala arsala rusula Allah ya aiko mana ma'aikata fi kulli qarni a kowane zamani karni shekara ɗari shi ake cewa tsara a kowace tsara a kowane kabi min asali adama tun daga zamanin annabi adama ila asali muhammadin sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin manzo Allah kuma Allah shi ne cika mafar annabawa sai kuma magadansa na daga malamai babbariyai ci gaba da gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri da baɗi na zahiri ci gaba da ɗaukar kayan zahiri na baɗi ci gaba da ɗaukar kayan baɗi wani kuma Allah ya haɗa mana duka Allah ya mana haka ko wallahu tabaraka wa ta'ala khalaqal insana Allah ya halicci dan adam ma'ana yanzu Allah ya ku annaba din yanke hujja dan Allah tabaraka wa ta'ala bai so kafa ma hujja shi ba rabbul izzati wa bai so aka ma hujja bare wani in dai mutum yana da hujja yana da yana da kubuta sai kuma kakka faɗa da mai hujja in ma je ka kawo min hujja ka tafi tasa ko ka ce to akan hujja kake je kai ni ma akan hujja nake yanzu ba ba ra'ayin ka kai faɗa da hujja kenan ba hatta rabbul izzati bai so ya karya ba gaba a'a sai da hujja falillahi hujjatul baliga ko kuma dan haka hujja Allah ita ce mafi rinjaye ita ce mafi kai mutuka tabaraka wa ta'ala ba wani wanda zai kiyaye da Allah da hujja tabaraka wa ta'ala to aiko ma'aikata yana daga cikin hujja dan da mai aiko ba za a iya kafa mar hujja kamar yadda bai bai to wannan kenan sai kuma me sirrin aiko ma aikin ne hankali in ya kalli wannan halitta yana ce an aiko ma wanda zai ce a fi Allah ba aikin ne hankali da haka zikira yanzu ko kai kan yin siyayya a kanti sai ka zuba da mai ina ne kowace ma'aikata ce kowane gari ne yayi wannan abu ko zaga Japan ce ta yi ko ko America ce ta yi ko ko Nigeria ce ta yi ko a Kaduna ane ko kaza sai ka kai da kanka in ka je ga abu ka san abu nan ba shi ya kansa ba dole akwai wanda ya yi shi to bare sama bare kasa bare mu bare kaza wannan kenan in a ma'alman ne ma ai dukkan mu mun zo da tauhidi in alastu bi rabbikum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ya tauhidantar da mu duka ba to me kuma sai an aiko da annabi a akwai dalili shi kuma yanzu kowa ya yadda akwai Allah tabaraka wa ta'ala amma me mai kyau me mara kyau ya za ka yi da tauhidin nan naka duk da haka kuma ka zawo kai batsari an kai dai bawan Allah ne ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala abinda bai ci tauhidin ka ba kuma tauhidin ka bai ci shari'an nan bai ci wannan hikimar ta ka ba duka baki da yanzu kuma annabi ne yake da wannan ƙarfin da Allah tabaraka wata'ala zai tsanar da shi kuma shi zai zo ya koya ma wannan yanzu kuma annabi ne zai koya mana haram halal shi ne zai duba abu ya ce wannan abin haram ne shi ne zai duba abu ya ce wannan abin halal ne shi ne zai duba abu shi zai ce abu an ba haka ba ba zai yi ba kamar yadda likita dole karatun abin ne ba kowa ne zai iya cewa da abu kaza mai cutarwa ba sai likita yadda aka suna karambanin rubuta abubuwa a cikin facebook ai abu kaza yana da amfani ga ana wani haɗari ne likita ne kaɗai ya isa ya karanta abu ne ce wannan abin mai cutarwa ne ko wannan abin mai amfa ko wannan abin yana amfanarwa ta waje kaza amma kuma mai kaza kai amfani da shi yana cutarwa ta waje kaza wannan likita ne ya iya abu dole shine hikimar aiko annabawa kuma dole kuma duk da muna da wannan ilimin na cewa kowa ya san yana da ubangijinsa duk da muna da wannan ilimin na tauhidi kowa kullu mauludin yuladu ala fitra kowa akan tauhidi aka amma kuma dole sai annabi ya zo ya aiki shi kuma shi ne ke zuwa da halal shi ne ke zuwa da shari'a tabaraka shi ne ke zuwa da wannan to wallahi tabaraka wa ta'ala ubangiji ne mai girma daukaka kalakal insana ya daukaki ya halicci dan adam wa a'tahu min al-quwwati ya ba wa dan adam karfi wal aqli da hankali ma yudriku bihi abin da zai iya tar abu da shi dan adam halakal insana allama kul bayana Allah ya halicci dan adam ya sanar da shi warware matsaloli dan adam da ya kalli abu Allah ya ba shi wani irin karfi da zai iya fayyace shi ya iya fayyace shi ya fitar da kaza ya fitar da kaza ya fitar da kaza wannan kenan amma duk da haka shari'a kuma dole sai da sanarwar Allah halal ko haram ko abin da za a azaba ko abin da za a iya zubar da jini ko a iya za a wannan sai da abin da sama ta faɗa to Allah ya ba dan adam wannan ƙarfi ko wa adamu min al-quwwati wal aqli Allah ya ba dan adam ƙarfi da hankali ma ya dunuku bi abin da yake iya kar abu da shi wa ma ya amalu da abin da yake aiki da shi wa ma ya kibu bi da abin da yake aikin da zai jawo masa a الخير الخير او الشر فوق الشر ده الله يبام وانا كارثو الله يبام وانا قدرة إرادة الله هي وانا تلك بالقيامة فكل عارفين كل هنكلي يدرك وجود الله ينام سأطيع الله كل هنكلي يسمع أطيع الله dole ko inda suke saukar da sai ga sun mara da dole suna akwai Allah saboda suna akwai abin da ya fi ƙarfin shirinka duk abin da ka shirya akwai abin da za a ga ya zo kuma ya fi ƙarfin wani ya canza ma shi to wannan ƙarfi ko ce ne ka kuma me wani ƙarfi ne da ka bege kaza kaza me shi abu zai iya sanuwa ba to ba Allah shi kuma wa Allah kudurarsa ba za su yi ba Allah ba ne ta ba da sun iya canza su a ba ne ta ne sai Allah to kuma yanzu su fara ilimin daga nan da sun ɗan iya samo wani abu ya san hatta annabi Muhammad ne da take لولا يبعث أي رسول لأن العلم هو ما أيدينا لكان الآخر يعلم بعقله قوة عقله da ɗan adam ya san da ƙarfin hankalin sa Allah hazin mawjudat wannan abun halitta din nan la budda halin saliki ba ma tana da ubangi ko Allah bai aiko ma'aika ba mai hankali ya iya rasa a kai Allah tabaraka wa ta'ala kullu hadisi duk abin da aka fara ko duk wani farar abu na fi da launin maulidi dole akwai wanda ya shi duk wata sana akwai wanda ya yi duk wani kira akwai wanda ya yi ta daga ba hatta limara sai ya ce hatta jaki launin burab hatta jaki annabiyyu burabul masalu ala amakati hatta kin da ake yanzu da misali da wautarsa ko da abu da ku da wautar jaki ko idan a sai ka hudu mara in ka zo ta bayan jaki wanda ran tsawon kada ke shi ya firru min jami'in da fija'a za a ga ya gudu ya yi tsalle ya bar inda ya duka ya zo maka ya sa akwai mai duka a wannan watan ya sa akwai wani wanda ya duka a wannan watan ya alama annahu la tabari ba ya sa akwai mai duka kuma ta bangare kaza idan to yayin nan hadhihi al-makhluqatu wannan abubuwan halitta na Allah as-samawati sab'u samannan guda bakwai wal arduna sab'u wa'annan kai guda bakwai kuma bai na kuma da abin da yake tsakanin su yana makaru ba su nan da halitta su kiri karatu da yayin biyar gabanin nan shi'un fujil abu ne da aka aikata shi wala budda lahu min fa'il ba makawa akwai wanda ya kera wannan abu ba haka kawai wani abu ko iska ce ta haɗu sai sama ko kaza kaza kaza kaza ido ta kan da waye ta kuma duk da baki da kullu aqalli yudriku hada sai hankali ya rusu wannan hatta laulan yasin anbiya ko annabawan so ba ولكن سيدي لو لم يأتي الأنبياء لأن باب الصوفة لا نعرف ما أمر الله به تقرام يسمى الدنيا ألا يقول هذا هي يزوم الصنصة ألا تتوم يجي لسوء كما دمو سلام سوان نبا تومي بي سوء دمو سلام سوان نبا يا ذا أي دمو سلام سوان نبا جب دوار سوان نبا وما نهى أنبي ألا يا أنا وما يكون جزاء في الجنة ملي زمان تعتبقوا على الجنة جزاء الإنسان إذا آمن إذا أدن إيماني sakamakon sa aljanna idan ya samu ce sakamakon sa wuta ba da annabawa zuwa duk ba mu ga wannan ba duk ba wannan magana duk da baki da launan anbiya ba nan annabawa ba ma arafna hada ba san wannan ba al-aqal hankali la ya tafi ilai ba shi zuwa wannan ba abu ne da ya fi karfin yana bayan abin da duk hankali yake rasa abu da shi a ce akwai wata gada ta fi gashi jiri ta zo reza kai fita wasu hankali ya gina san wannan abu in ba dan mai ba shi labari daga Allah ya zo kuma ya yi yakini annabin nan gaskiya ne da shi kuma daga Allah yake dalilai duk sun zo tabaraka wa ta'ala shi kenan sai ga ya yi ilmin yakini wanda zai kai shi ainihin yakini har ya ga abu da idansa wanda zai kai shi haƙƙul yakini har abin ya tabbata a gare shi wannan zuwan annaba ne duk wannan ya samu فلما أرسل الرسل يعني لعل أيكم من أن الله وبين ما أمر به يبين أبن يمر الشيء وما نهى عنه لأبن يهانا وما يجازى كلا لأبن الذي ساكا وكوه من ممتثل الأمر واليمر والمنتهك واليكيسا ذكر الصواب شيء الله يفعل لا دا والإحابة يقوم أقوبة فكما لا دا الجنة فكما أقوبة والجنة والنار يفعل الجنة وكا الآن تقع حجة الكافر يا هي حجة الكافر ليس عنده أي حجة باش ده حجة يا هي رسالة أبناء كبير يا هي رسالة أبناء كراتي كل ده مرتوب ليه نعم كبير نكراتي نعم كبير نكراتي اقرأ باسم ربك الذي خلق karatu da sunan ubangijin ka da ya halitta yanzu don Allah ya ce ka kalli halitta mana kai karatu ka ka- hankalin ka ga hal ubangijin da ya halitta inda halitta ma karatu ne kira su da suka lalle kalan khalaqal insana min alaq hayo da kalan ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam ko yanzu ga ilimi ga sanarwa kuma da ilimi ga ilimin kauni ga ilimin alalahul khalqu wa lam ga ilimin khalqu ga ilimin amru ko a zahirin ta ma horo da kaza alamul amru ga ilimin horo wannan dai yanzu Allah ya yi ta hujja ga kowa a hankali ma ya san da shi a hankali ma ya san ya zo da sauki duk da baki da kuma yanzu annaba sun zo sun kawo masa shari'a da kullum dan haka wannan ilimi na tauhidi wannan abin da ka hankali da sani Allah wannan kowa yana kai tun daga Adam duk abu ɗaya ne har ƙarshen duniya duk abu ɗaya ne sai dai shari'a ce kuma iya kowanne jama'a iya kowanne zamanin su iya garuruwan su ma wani zubin kakan canja da kullum da Allah minkum shir'atan wa minhaja ko nan ba ko da muka bashi shari'ar sa a ko da muka bashi hanyar sa amma wannan asalin tauhidi wannan asalin abu da za ta rusa ina wannan din da ɗaya ne ce da baki da yanzu Allah ya yanke hujja ga kowa tabaraka wa ta'ala ko yanzu ba wanda zai taba wa Allah tabaraka wa ta'ala hujja cewa ai baka aiko wanda zai yi bayani ba duk da baki da yurwa an rawaito an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da annabi ya ta amince Allah tabaraka a gare shi أن ثلاثة أنفار يسرهم لو يسرهم يحتجون على الله لا تبع الله الدران اللاجرة واحد مات في فترته mutum ɗaya ya mutu a lokacin da ba a aiko annabi ba wanda ya mutu a lokacin da ba a aiko annabi ba qabla masihir rasuli kafin ma'aiki ya zo ya kulu to zai kafa Allah hujja sai dai ya aiko ubangiji to ni waye annabi na me aka zo aka gaya mun ai la'an da wani annabi ne zuwa kada magana da ni ba da annabi Allah ya ce to ma da za ku ma waje daya ina da magana ce amma dai kuma waje da wannan hujja ce mai kai to ya ta duna Allah ya bar kiyamar wani tun ma ta bin fasara da wanda ya wuce a lokacin fasara ko lokacin wani annabi ya shige wani annabi ya zo ba amma annabi Muhammad shi ko sallallahu alaihi wa sallam shafin da ya haƙi zuwa tashi kiyama ba fasara a bayan sa ba fasara sai dai kuma yanzu malaman bayan sa kuma su tsawarware kayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sai zama abin ana ta dangana shi da su yanzu ba wanda ne ya ina da hadisi ni da annabi na kafin sallallahu alaihi wasallam ko wannan hadisin annabi ne ba da sai yi hadisin annabi ne amma nawa dole ka har dangana shi da Buhari sai na Buhari din nan shekara ɗari biyu ma da hijira ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah shekara ɗari da casa'in Bukhari yana ɗan shekara goma yana maka tare da ma'aikatan sun tafi hajji. Shekara ɗari biyu ma, to kafin Bukhari ma'ana ba hadisai ke nan ko? Akwai, akwai shehin sa ba sarkin muminan hadisai, Ishaq ibn Rahawai, wanda in dai hadisi ne shi kuma shi suke cewa ma sarkin musulman hadisi masu hadisai ma, Ishaq ibn Rahawai. To, an tattara su, ga sunan sun yi ƙoƙari Allah ya saka musu da alkhairi tun daga Umaru bin Abdul Aziz shi ya ƙoƙari wannan khalifa na musulunci Umaru bin Abdul Aziz ya ce a so matara ta ina tsoro yadda sai na abokai ya ce a tara Qur'ani yana tsoro kan Qur'ani ya ƙare da kashe mahaddata to sunnan nan ma da Umaru bin Abdul Aziz a tara ta ina tsoro ka ta ƙare to malamai suka kakkafa hujjoji masu tsanani Allah ya saka musu da alkhairi har suka tara hadisan amma a wannan lokacin gudu ake a tara ko ma me ya kawo in je ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ba lokacin a ce ko ingantacce ne ko kaza a a duk lokaci ne ba a tara ne a tara ne a tara ne har shekara ɗari biyu to alhamdulillah in dai hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to kusan ana da shi dan adam da yake sai ya zo da wani abu ya gaya wa malaman na wani abu da ba su da shi ba in sha sun gama in dai hadisan manzo Allah maganganun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sun tara shi a dai sabura gashi nan an tara shi a dai sabura hadisin nan komai yana nan duk in kana takama kana so ka burge su ma in ka iya zo mana da wani abu da ba mu da shi sai ga ya ce ai ruwa ya wani ne kai to Allah ba ku karanto masa sallar ku ji dinga wa ɗan tara to shi da kansa isa haka ibn rahawai ya dinga cewa to hadisai dai mun tara su amma yanzu muna roƙon Allah Allah ya ba mu wani goga kuma wanda zai bambance mana kuma wanne ne ingantacce wanne ne a cikin waɗannan masu ruwaya kuma yanzu ilimin mazajensa mustalawar hadis nan da ake kaza kaza kaza ikon Allah sai Allah ya sa almajirinsa addu'a wannan shi ta faɗa kan almajirinsa Bukhari sai Bukhari ya mafarki yana nan a tarjamar hadisi sai mafarki ya ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fita ya mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo ya ga shi na nasa yace alhamdulillah ashe kai ne ashe kai ne ni ne wa yace ashe kai ne za ka gyara duk wannan abin da muka tara ka bambance ingantacce ka bambance wanda kaza wanda ma za a zubar ma duk kai wannan kuwa da shi Buhari ya tashi ba Allah ya ce bake shi ya sha wuya ya abubuwa duka har ya mana wannan sahihul bukhari din duk gaba gida sai da ya shiga da shi iraki ya kai kurasa nan ya kai ila duk wajen malaman sa suka ce sun tabbata sun yadda da kaza da shi to sannan ya zama inda yau dai in dai magana sai dai ka ce ko bukari ya rawaito ta annabin ci amma koyar da ka dangana bukari ba wani sabon annabi ce ba abba magajin manzo Allah ne sallah ta wajen gyara wannan haka musulmi din haka kaza har su malai sai ba ha ko da ka ce annabi ya ce ba su ta kaɗa kai kai zamani da shi kai abokan ne ko waye sai ka ce wane ya rawaito to to yanzu kan muka ji magana to kuma yanzu ilimin mu zai shiga yanzu kuma za a gane karatu manzo Allah sallah a tashi kiyama an kuma kowane bai haka ilimin zancen sallah din da zancen yanda za a yi zancen aiki annabi ya zo da shi an ji kayan da ce kaza da kuma yanzu kuma ka ce malikiya kuma shafi'iyya kuma hanafiya ko ka ce ni ba ruwa da su hadisin na bude da ka faɗa da zaka ya ce wannan ne malika suka ɗauka kai ba malikan ne kai ko ba ce waɗannan ne shafi'awa suka ɗauka waɗannan ne kaza kaza to me bambanci na da su akwai saboda yanzu kuma za a iya goma da wani kuma wanda kuma manzo Allah ya bada wata hanya to kuma ya za a yi da shi dama ba ka tsara bane magana ka iya haɗa su ka fitar da hukunci shine malintar shine rikicin ka iya haɗa su ka fitar da hukunci to kuma nan ne rawar ganin waɗannan fake aika kaza haka tasawufu ma duk zikirin ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ɗari da aka da duka akwai dole ka dangana ta gawa ne ka ce tijaniya ce wannan ko kafiriya ce wannan ko kaza kaza duk manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma za ka iya fita daga wanda suka zo da aiki ba har yau da dukkanin su daga manzon Allah a duk tabasu min zawdi ahmad farta qawtura kunani fil masjid ma fawqa ha fawqu dukkan su hasken manzon Allah suka tsona sana suka hau wannan kololon daraja da ba wanda yake so ya ture su an yi an lalata su an zaga an ɓata a kullum sai ƙara musu daraja aiki kullum sai ƙara su za ta taɓa wani zamani da za ta yi maganar mazhabobin nan ko maganar abubuwa nan ba duk ba zai yi ba wannan kenan to ga waɗannan shi a nan sallallahu alaihi wasallama shi ba da san wuce ya sai na zo a fatara a wannan zamani na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wannan ya ba wa Allah ya ƙulu ana ma adraktu zamanar rasul bi ba su zamanin wannan annabi ma hatta umina har ni imani da shi wa walidu da mutum da ya kuma mata tabiya ya mutu yana yaro da yaro kuma wanda ayyuka ba su hau kansa ba ya mutu yana jinjiri ko yana yaro mun gode Allah yaran mu na musulmi ana koya musu ibada tun suna yaro yanzu amma ba ni ɗan yara abin mamakin yaran yanzu ma ikon Allah Allah ya ba su wani irin ƙarfin koyon addini da bai ba na baya ba yanzu da yaran da suke azumi irin na yanzu ko a lokacin muna irin wani zai iya azumi wannan lokaci Allah ya kila ya kawo abubuwa masu dan daga Allah ne Allah ya ba wa yara himma da yanzu haka suna ibadoci suna kaza kaza to yaro karami ko jinjiri kila ko kuma wanda bai hauka hukunci hauka ba shi ma zai ce da Allah Allah Allah ai kansa gure na ina yaro ni ma ba hujja a kaina sai da baki da kafin ya balaga ko to wannan shi ma akwai hujja wa walidin kana majnuna da mahaukaci mahaukaci ma zai ce da Allah Allah zuwa ni mahaukaci ne a duniya kada me da hankalta kada zama gobe da ake ba Allah zai ce ya yi kyau ni ku yanzu ku ukun nan sun kawo hujja to amma ko ba gwada الأول هو يقول أنا ما أدركت رسول الله نمر كويس إني مرسما مع الله والثاني نبي يقول أنا من كبير لنا مثل نهار لا أكل شيئا ما أكسب والثالث نقول هو يقول شيء أنا كنت مجنونا لما أولتنا ليس إياه أنا باقي كريتا على ذلك فيضرب النار بين أيديهم الله يرور الله أتكالوس الله يتبرم ولا ثم تأيد ربط لي وإن سدت الأمر جوا ثم لا شنا قال يجرب كل الناس تبتع بشلا da kaiwar da bazarci annabi ba da mahaukacin da yara duk da shiga duk da baki ya to man arada bi sa'adatu wanda Allah ya nuna arziki da shi yamsa fil al-amr sai ya buhoro sai kashi da gudu ya shiga fa tasiru barkan wa salama ala dukkan wata mata annabi ibrahim sai da wani da abu kuma sai zan shi a cikin aljanna wa man arada shaqawata wanda Allah ya kuma nufin kuma siyasar da shi masu yasir lahira ya uzu billahi yankilu sai ya yi sai ji tsoro ya ba ya ina kallon wuta zan je in shiga da kaina zai gaba gida waya duru an haya gudu kala sai Allah ta wani kwata ya ce masa idan to kai din nan idan kun ta tuka ne ba amri bai da yadayya in dai ka iya saba lamari na a gaba na yanzu ni ne da an sabu ba a gaba na ka saba lamari ba wani na aiko ba ba ba kai mutum su da awar rasuli to kai da za ka zo lamarin bawa na ma'aiki da na aiko mata فتأخذ الم... فيأخذ الممتقلين في الله يقول لك في إلى الجنة يسوع الجنة والقابلة والمسلمين ما يأخذهم إلى النار يسوع هذه السورة ولا سورة سورة آها إلا ليس في القرآن سورة يقرأها أهل الجنة إلى هذه أنا قلت جدا متى لو تقرأ إذا كأيش سورة أهل الجنة إذا ترى الجنة za a karanta Qur'ani a fagen tashin kiyama Allah zai bai da shi kaman tsari ya kira uwarka hauka karanta ka dinga hawa iya harfofin da ka haddace iya kololuwar benanka wannan ma daraja ce a sama da mai a yi kokari kuma a haddace ko a karanta iya to ko duka haddace wannan karatu shine asli shine shugaba ko ka haddace aiki da shi duka abu ko ka haddace ɗabi'antuwa da ɗabi'o'insa duka ba ke to amma wannan hadda kenan to za a hau kuma malamai suka ce to kuma kan wanda bai haddace da yawa ba ya rauni dan abin da ka yanzu hotel da wanda yake hawa na goma da wanda yake hawa na sha ɗaya da wanda yake hawa na ɗaya duk a cikin hotel suke duk a cikin daɗin suke sai dai kuma wannan hotel din kila darajin sama su suka fi to mu yi kokari dai wajen koyon qur'ani wajen karanta shi wajen aiki da shi wajen kaza to amma idan an shiga aljanna kuma galibin waɗansu ayoyin shikenan wayansu surorin shikenan an riga an gama amma ikon Allah kuma ita wannan mai shari'a ya bata wata daraja ita ce sura da yan aljanna za su dinga karantawa la alam sani da abin da yake cikin da kuma haka dai Allah ya ba saboda ta fara da daha din nan to da ya suma kuma idan Allah ya bata wannan alama ita ce sura da yan aljanna za su dinga karantawa a cikin aljanna to gode Allah سورة من دعاء عليهم السلام فهي سورة رائعة وإليه أشهد آية بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الأنبياء wannan sura ce ta annabawan Allah an ambace ta da sura annabawa Allah saboda akwai kisoshin annabawa da yawa da aka ce mata sura annabawa surorin annabawa da yawa a sufaye ko masu hikima suna cewa annabta ta yi fasike da walidda ni na gode Allah ina da sura ma da a cikin Qur'ani suratul anbiya ai kake wasa wanda ta ce gaskiya ne wannan kure shugabanni ai kuma na gode Allah duk da dai da rana amma Allah ya ce kuma shi wani kuma da ce shi annabi bane الله ولي الذين آمنوا أقول الله ولي الذين آمنوا تقول وعند ذاك عم بدل سورة الأنبياء يبدل أقول تاريخ النبوة إذا أمثل سورة القرآن سورة الأنبياء إلى ذكر الأنبياء أما يكون مولى حكم لشريعة يرباتا في الجبل توتر مكيته أما كتبت كتاب الهجرة وهي مئة وإحدى عشرة ومئة وإثنتا عشرة ɗari da goma sha ɗaya ce ko ɗari da goma sha biyu da ya kawo ɗari da goma sha ɗaya ko ɗari da goma sha biyu rikicin akan wannan aya a ta abuduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uftin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun wannan ce malamai suke sabani a ciki afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum kum dinnan aya ce ne ko kashi wani suka ce aya ce wanda suka tafi aya ce a nan wajen a yanzu uftin lakum wani ma ta abu dole min dole la afala ta gidu wata aya ce yanzu aya biyu ce kenan wanda kuma suka tafi wata ne a wajen ba aya ba ce to ma'ana aya ɗaya ce kenan wanda wannan aya kamar mu yanzu wasu a hatan suke kuwa aya ɗaya ce to haka mu bilge asharar da aya ɗari da goma sha ɗaya wanda suka tafi kuma aya biyu ce a wajen ko kuma yanzu ya zama ɗari da goma sha biyu kenan duk dai ba wanda yake ba karatu ba kawai illa mu din ma da ba mu ce ana barci a wajen mun yi wakati kuma ana iya tsayawa a wajen a iya ɗaukar magana wannan shi ya jawo da haka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin ɗaya a nan duniya magani shi ne ake ce masa mai kyauta a nan duniya maganiya ya ba wa kowa da kowa kafiri da musulmi da mumini da fasiki da a nan gidan duniya gidan rahamaniya ne ba za ka ce kai kaɗai Allah kai musulmi kai Allah zai yi wa ba kaɗai awa ya yi wa kowa nan gidan kowa ne nan gidan rahamaniya ne arrahimu mai wata ke tsantacciyar jin kai din kuma na daban a lahira kuma ga muminai ga muminai kuma wannan wannan kuma ke tsantacce ne ga muminai a lahira Shehu Abdullah Anhu ya ce, kowace ƙasa tana da takenta, National Outfit ɗin nan da mu a kan da gare. Kowace ƙasa tana da taken ƙasar, da faɗa arzikinta, da zaman lafiyarta, da kirarinta, da kaza. Kuma Nijeriya muna da shi. To taken masarautar Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Wanda shi ne taken masarautar Allah. Bismillah da sunan Allah Ar-Rahman mai kyauta magamiya a nan duniya, Ar-Rahim mai kyauta ke bace kuma ranar lahira. Yanzu kana nan duniya maganar Rahman da kan ka ce sai ku ko sai kaza kaza. A zauna lafiya duk a haɗu kowa ya abin da zai yi, kowa ya aikin sa, kowa ya samu abin da zai yi, kowa ya sururi, sai dai ai wa'azi ai kaza kaza ai mai amfani da rahman nan ta Allah dan mu samu mun ji daɗi ko dan mu samu wancan babban daɗin. Ar-Rahim kuma ba wannan sai wal akibatu duk da kawa kamar yadda muka faɗa ma'ana lil muttaqina ke dan kashe na rahimu kenan wannan kenan al bismillah wannan isma'il azim da mata matattar sunayen Allah ne duk gaba ki da hadaratu zati ne wannan bismillah waye al maliku sai ka ce Allah waye al quddus Allah waye al latif Allah waye waye Allah sai ka ce Allah sai ka yi gice ku da shi da shi ne sunan da ya tattare su to bismillah nan magana ce da hadaratul zati ar-rahman nan mashi'a ce gidan mashi'a ne za ka ce ni kadai kaza ko kaza a nan mashi'ar Allah shi take yawo a nan wajen nan kuma hakika ne a nan wajen kaza ka ar-rahim nan kuma kamar gidan shari'a ne hikima ne kitabul hikimati ko kuma bis Allah bismillah hadaratul zati الرحمن sukan ce masifa a tasir shi ne hadarsu ismi arrahimu sukan ce masa afa'al shi ne hadarsu sifatin duka baki ya ibaratu na shakka hadar abu za ka ga daban daban amma dai duk abin da su ba suke faɗa guda ɗaya suke faɗa to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambace ta isman to wai kuma me yasa kowace sura sai kaga bismillah bismillahir rahmanir rahim akan ta wai kai ne fassara littafin nan na in ka zaka fassara ga ka'ida ba kai saka mutum daga cikin wayannan ka'idoji guda uku ba imma dai magana hazara ta za ka yi bismillah ko zancen hazaran ma'aikana ko zancen mala'iku abu da ake aka kudurce shi أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير وبسم الله يا أولا ko ko zancen hikima na zaman duniya din nan za ka to nan gidan hikima ne ar-rahman nan kakkai san kai kakkai kaza kakka zo ka ta cakuɗa min abubuwa kakka zo kai lalata abubuwa kan ka zo ka yi jima ka zo da wata wanda tsarin nan zai arrahman in gonar ta zahira za ka yi arrahim duk gaba ki da bismillahir rahmanir rahim da aka kowace magana sun lalata ta ce bana gane jibril alaihi salatu wa ya gama wancan aya ya gama wancan sura zai shiga wancan sura sai na jibril ya ce bismillahir rahmanir rahim to alhamdulillah أشهر الصلاة الفاتحة آمين